بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامة ونوني متار البركة نا أسبر در اللهدي إشرين دبقي دوتنا شابي وتن ذو الحجة hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 15 da watan 7 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin Umdatul Ahkam a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa mai albarka ta Tsimitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger yau rana ce da muke karatun Umdatul Ahkam a wannan majalisin mai tarin albarka wanda zamu tashi darasi na goma da ikon Allah subhanahu wataala a satin da ya gabata mun kwana a gabar hadisi na arba'in da biyu a cikin babin abin da ya shafi haila yau kuma za mu tashi littafi na biyu bayan mun yi kitabu ƙwahara mun yi da za mu tashi kitabu sala kuma shiga babin farko shi ne babin mawaƙit muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da mu da abin da za ya amfane mu ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ya tsere mu da ilimin da ba albarka kuma ba amfani a cikinsa. Malaice kitabus sala littafi wanda yazo ya karantar da mu bayani kan sallah. Idan aka ce as-sala a yaren larabci ana nihin addu'a. Sallah a yaren larabci ma'ana ce addu'a ce. Ina fatar mu fahimta. Da an ce as-sala ana nihin addu'a aka ce salla bi ma'ana da'a. yayi kira yayi roko amma a shari'a ta gun malaman fikihu idan ga ce as-sala ana nihin aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim ma'ani ma'aniyya wasu zantutuka ne da ayyuka da mutun yake soma wa'annan ababen ta hanyar yin kabbarar harrama ya kuma liƙe su da ta hanyar yin sallama tare da niyyar bauta wa Allah subhanahu ta'ala wannan shine ma'anar ma'anar sallah sannan kuma sallan ne tace ar-ruknu thani min arkanil islam rukuni na biyu daga cikin rukunnan musulunci guda guda biyar balma ita ce mafi girman rukuni bayan kalmar shahada alqur'ani ya tabbatar da yuwar sallah haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani haka ijma'in malamai ma ya tabbatar da wajibcin sallah duk wanda yake inkari yake musu wajibcin sallah dukkanin malamai sun yi ittifakin cewa wannan mutum ba shakka ya ya kafeta kuma wajen shar'anta ta akwai fa'idodi waɗanda ba su takaita ba akan fa'ida ta addini kadai akwai fa'ida ta addini a ciki akwai fa'ida ta duniya akwai fa'ida ta lafiya kuma akwai fa'ida ta al'umma da ma tsari na zamantakewar rayuwar dan annabi Adam alaihi salatu wassalam kuma ta da sharuɗa da abin da ke cikata da abin da ke walwale ta da kuma watan shurut wanda mun karanto daga cikin sharuɗin fadin shine at-tahara sai malam ya suwa mana da littafi na fadin shine babul mawaqit malace babul mawaqit idan aka ce al-mawaqit jam'u miqat shi kuma al-miqat ana nihin mawaqit zamaniya lokacin da aka haddade domin musulunci gaba daya dukkanin wani abu na addini yana aiki ne da lokaci babu wata ibada da Allah ya shar'anta muna face wannan ibada ta ta'allaqu bil awqat idan ka ɗauki azumi a shekara akwai watan da aka keɓance shi ne lokacin yin azumi kuma lokaci gari sa ko ana somawa ne daga keto daga ana tsaida da keto alfijiri zuwa faduwar rana baka bane zakka a shekara so ɗaya ake yi kuma akwai lokacin da aka aka shar'anta maka shine idan dukiyar ta ta kai hauli ta shekara kana juyawa da ita aikin hajji akwai lokaci gare sa haka ita ma karan kanta sallah tana da lokaci duk wani abu da musulunci ya shar'anta wannan abun yana da alaka da lokaci shi yasa na daga cikin mafi girman al'amari a musulunci lokaci gestion da tan abu ne mai muhimmanci a addinin musulunci sai malam ya fara mana lokutan sallah saboda musamman ma irin wannan zamanin muna da bukata bukatuwa da karatu akan mu san wanne ne lokacin sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata kuma ana zancen sallah ne na na farilla wanda shi shigan lokaci yin sallah a cikin lokaci shartun min shuruti sihhati salah sharadi daga cikin sharuɗin sallah duk sallar da aka yi ba cikin lokaci ba wannan sallar kamar ba kamar ba yi bane Allah ya dacar da mu مالك الحديث الرابع والأربعون حديثنا أربعين دهدو عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس مالك دقى أبي دقى أبو عمر الشيباني سننسى شيد سعد بن إياس قال يتي حدثني صاحب هذه الدار ما أبوتي وانتن جدا ياباني راباري وانن جدا دومين هذه ismul isharati lil qarib ne suna ne da ake nuni da shi da abu kusa amma in ne sai suka ce tilka wanteniya in yana kusa sai ka ce hazihi in namiji ne kuma sai ka ce mi haza in kuma yana nesa sai ka ce zaka haka ne Allah ya dacar da mu to yake cewa haddathani sahibu hadhihi dar ya bani labari ma abuci wancan gidan ya ban labari واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود سينونا hannayensa hannunsa zuwa gidan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala sai yake cewa sa'altu an-nabiy waye tambaye manzon Allah anan shi wan shi abi amr shaybani ko kuma Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud mun fahimta yace haddathani sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari abdullah bin mas'ud qala nan abdullah bin mas'ud ke magana yace sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ni da kaina abdullah bin mas'ud na tambaye shugaban halitta Allah ya kara muna son sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da shi a cikin aljanna ayyul amal ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala ko ilallahi azza wa jalla nace ya annabin Allah ayyul amali wai cikin ayyuka wanne aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah mai girma da buwaya cikin ayyukan alkhairi da muke aikatawa wanne aiki ne Allah yake son sa ko wannan aiki duk aika alkhairi gaba ɗaya Allah yana sa su ko to yafi soyuwa ahab ala wazni af'al yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala sai annabin Allah yace da shi as-salatu ala waqtiha shine yin salla ala waqtiha bisa lokacinta kai salla cikin lokacinta ma'ana ba aikin da yafi soyuwa ga Allah fiya musulmi ya tashi yayi salla guda biyar da Allah ya wajabta masa bisa cikin lokaci idan kai wannan abun to Allah ya fi son wannan aiki bisa kowane aiki na na alkhairi a rayuwa qultu sai nace wa manzon Allah summa ayi bayan yin sallah a lokaci wani aiki ne kuma yafi soyuwa zuwa ga Allah qala sai annabin Allah yace birrul walidayn biyayya wa mahaifa kyautata ma uwaye qultu sai nace da annabin Allah summa ayi bayan wannan sai mi qala sai annabin Allah yace al jihadu fi sabilillah yin kokari a tafarkin Allah subhanahu wataala قال سي عبد الله بن مسعود yace yaje haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wannan labarin da na baku tabbas manzon Allah ne ya bani labarin yana fadawa abi amru shaybani sa'd dan iyas yace wannan labarin fa manzon Allah ne ya fada min wannan wala wistazartuhu lazadani yace kuma da na ne mi annabin Allah ƙari yace sannan sai ni da annabin Allah ya ƙara ni jama'a mun fahimci karatun ashe a wannan hadisi jama'a yana karanta da mu cewa ma'anar hadisin baki daya mafi girman ayyukan da Allah ya fi kauna cikin ayyuka baki daya ababe ne guda guda uku abu na farin ba abun da yake yin sallah a lokaci yin sallah a lokaci babban al'amari ne abu na biyu kyautata ma mahaifa abu na kuma kokari a tafarkin Allah subhanahu wataala ubangiji ya kwadaitar da mu akan wannan saboda shi yin sallah a lokaci haƙin Allah ne ko biya wa uwaye kuma haƙi ne nawa na uwaye sannan kuma sai kokari a tafarkin Allah subhanahu wataala alqur'ani mai girma cike yake da umarni akan yin sallah alqur'ani yana cike wa amur ahlaka bis salati wastabir wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum la ce wa amur ahlaka bis salati ya annabin Allah umarci iyalinka da yin sallah wastabir alaiha kuma ku dage ku juye akan yi ashe ta sallah akwai wahalari ko kisa Allah ke cewa innaha lakabiratun illa alal khashiin Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin almuqimuna as-salah ja'alani Allah wa iyyakum min almuqimina as-salah Allah ya sanya mu cikin bayinsa masu tsayar da sallah abinda ake kira tsayarwa sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa da na nemi annabin Allah ya ƙara min wani karatun to ba shakka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ƙara min jihadi babban al'amari ne biyayya ga uwaye babban al'amari ne haka sallah a cikin lokaci babban al'amari ne mallan suka ce to me zamu doka kamar a matsayin darasi a cikin wannan hadisi suka ce abana fari shine ai musan cewa mafi girman al'amurra da Allah ya fi kauna guda uku ne sallah cikin lokaci kyautata ma mahaifa idan aka ce kyautata ma mahaifa shine yi kokari ka sauke yaunin da Allah subhanahu wataala ya dora akan ka nasu ubangiji yayi yayi umarni yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah yace ubangijinka ya hukunta karka bauta kowa sai shi sana game da mahaifanka Allah yace ka kyautata musu ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما هي فاسواك كتوسسا وسكا كلوسسا كسوك يونين دا الله يدورا أكن كلاك تكين حيكين أوايانك shine musu daha a matukar ba su malice akan sabon Allah subhanahu wataala ba kokarin faranta musu rai ina fatar mun fahimta in kuma surra suka dinga musu addu'a ka biya bashin da ake biyan su kuma ka cika alkawalin su wannan duka da'a cewa wa uwaye Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na biyu a wannan wurin a wannan tambayar da aka yi kamar ana nihin cikin aikin da mutum zashi wanda yake da gangar jiki domin al'amal tanqasimu ila aqsam akwai a'mal badaniya akwai a'mal akwai a'mal abin da ya shahi qalbiya kuma akwai a'mal maliya akwai ayyuka da za a yi da gangar jiki gangar jiki ne kawai zai akwai aikin da za a yi kuma wanda shi na zuciya ne sannan kuma akwai aikin da za a yi da kuɗi za a yi kun fahimta shi ya sanya ayi daga cikin malamai sun rubuta al'amalul qalbiya irin aikin zuciya wanda aiki ne ibada ce a matsayin iba in kai Allah zai baka lada yanzu misalin kamar haƙuri a ina a ina ki haƙuri a zuciya aiki haƙuri aiki ne na mi na zuciya abin da ya shahidi imani aiki ne nami dogaro da Allah aiki ne nami na zuciya haka ne ko jin tsoron Allah aiki ne nami na zuciya to kuma akwai aikin da ake yi da gangar jiki irin yanzu kamar sallah kaga aiki ne da gangar jiki ake yi sannan kuma kyauta ma uwaye ai gangar jikinka ne zaka je ka nemo ka kula da su sannan jihadi ma ai zaka fita da karan kanka ne aje a gwabza tsakaninka da abokan gaba wannan abun da ya shafi aiki albadani amma daga ciki mafi girman kuma akwai aiki almali akwai aiki ne wanda ake da dukiya irin kaciyar infaki aiki ne wanda Allah subhanahu wataala yana bukata shi ma aiki ne ko wanda ba kowa bake samu wannan damar ta ya ya gabatar da wannan abun Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na uku muna ganewa cikin wannan hadisi cewa ayyuka wasu sun fi wasu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kamar da Allah ya bambanta wasu manzanni haka ma wasu ayyukan sun fi wasu aikin aiki wasu sun fi wasu a matsayi haka ne ko yanzu misalin baka kamanta sallah da da jihadi ko da kana zuwa jihadi in baka sallah ai akwai matsala ko amma in kana sallan baka je jihadin ba sai da a ce an zarge ka amma imanin ka musuluncin ka yana yana nan abu na gaba na daga cikin siffar Allah subhanahu wataala ubangiji yana son Allah tabbatar ma Allah soyayya cewa Allah yana son wasu ababe siffa ce ta Allah Allah yana kau yana son wasu ababe ina fatan mun fahimta sannan kuma abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi yana karantar da mu falalar tambaya akan ilimi abinda ya shige maka duhu baka sani ba to ka dinga tambayar sa musamman abu mai muhimmanci abinda zai amfane ka yi amfani al'umma kada kai tambaya da ba ta da amfani in za ka yi tambaya to ka bar kai tambaya me me amfani ina fatan mun fahimta to a ƙarƙashin wannan hadisi malumai su nuna mana cewa suna suka ci akwai wata fa'ida da zamu rika har yau an tambaye manzon Allah ne akan ababe da yawa masu muhimmanci a wani wuri manzon Allah yana kawo sallah cikin lokacin ta ya kawo jihadi ya ka sadaka irin yadda yanayin tambayar ko kuma lokacin da aka yi tambayar to a irin wannan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake bada yake bada ansa مالك الحديث الخامس والعشرون حديثنا أربعين بير عن عائشة رضي الله عنها أن سامو دق عائشة الله يكارى متى يرده قالت تشي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يصلي الفجر ينا ينسلر الفجر صلى الصباح فيشهد معه نساء من المؤمنات sai wasu daga cikin mata ba duka ba wasu daga cikin mata na masu imani daga cikin mata masu imani suke halarta sallah tare da manzon Allah a masallaci manzon Allah yana yin sallar subahin a masallacinsa wasu daga cikin mata masu imani suke halarta wa wannan masallacin annabi domin yin sallah muta lafi'atin bi muruqihinna suna lillibe lullube da mayafin nan su shine muta latfi'atin bi murutihin suna lullube da mayafin nan su sun lullube jikin su da mayafi ta yadda babu wanda ke ganin wani tsireci da wani wani awagangar jikin su thumma yarji'na ila buyutihinna sannan idan aka yi da sallah su dawo a gidajen su ma ya'rifuhunna ahadun ba wani daga cikin sahabbai da yake iya gane cewa wancan wace ce wancan wance ce ba su iya fahimta dalili min al-ghalasi saboda duhun dare saboda duhun dare kamar annabin Allah yana yin sallar subahin akwai sauran duhun duhun dare alfijir ya keto yana haduwa da duhun dare sai annabin Allah yake yin sallah a wannan lokacin sai daga wasu mata sun je masallaci za a fito masallacin da mazan da matan amma wasu sahabban da suke fito a mazan ba sa iya gane wadda ta huce wance ce matar wance ko diyar wance saboda akwai akwai sauran duhu a tattare da wannan lokacin an kare sallah mun bai ci karatu mun bai ci hadisi kaga wannan hadisi yana karantar da mu yana karantar da mu ababe kamar haka abu na farin Aisha tana nuna cewa ashe mata in za su fita a zamanin annabi suna fita ne da mayafin nan su suna lillabe jikinsu kamar da Allah subhanahu wataala yayi umarni wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su kuskura su bayyana da adansu sai abinda ya riga ya bayyana a musulunci fa idan mace ta sanya atamfa to so ake ta like wannan din tai ado tun ai atamfa tufafi na nami na ado ko ai kaya ne na na ado wasu ake talike kada wani namiji ya kalla domin yanzu abinda zai ba ku mamaki Allah dai ya ka saukin al'amari a wannan zamani abin ya bani yana fi bani tsoro bisa irin manyan mata suka manyanta bisa da in yara kwarai irin 'yan mata da ƙananan shakala manyan matan da suka dan manyanta sun fi bada tsoro cikin al'amarin da wa'annan yaran zaka iske mace da shekara 40 shekara 45 zuwa 50 idan aka ce wani biki za a yi malam sai abun ya baka mamaki sai ganta wai cikin ɗiyarsa ana mata makeup subhanallah ta yi uniform ta zo ta sanya ita ma ta ɗan yalgo ɗan mayahi musamman yanzu ake yayin in za a ɗaura aure kowa sai ya hito sai ga mace ga ta tatsuwa gamanta duk ya zube amma kuma ta sanya sucen ta tado su kuma ta yi ta yi wani kwalliya ta yi wani ado da ta saka ta rike tana la ilaha illallah ba ku lura ba daga sun ci ko a daidaita hada ɗan daura suke yi kuma wai kiyanta suna gidan aure fa tana diya da suke gidan aure wala Allah ko mijinta ya mutu ko kuma zawara ya ce amma dai tana da diya a gidan aure wannan ba musiba bace Allah ya sauwaki Allah ya ka saukin al'amari wallahi ku ji tsoron Allah uwaye mu mata kuna da kima da daraja in za a fita a sanya tufafi na addini haka Allah ya umarni a sanya hijabi a rihe jiki a rihe jiki ubangiji yake cewa manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna haka Allah yace yudinina alaihinna umarni ne Allah subhanahu wataala ya bayar Allah ya dace da mu to dan haka kuma mata suna tafiya sallar sallah a masallacin manzon Allah har sallar subahi hana mace ta je sallah laifi ne a musulunci idan matarka tace za ta je masallaci sallah annabin Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayun Allah halarta masallacin Allah amma dai abinda ba a so shine ta cika sharadi guda biyu duk matar da za ta je masallaci ta cika sharadi guda biyu na farin katta ado da kwalliya na biyu kuma katta sanya turaren da katta sanya turare na uku ko da ba ta yi ado da kwalliya ba in har fitar ta zuwa masallaci za ta fitini wasu daga cikin al'umma to haramun ne ta je masallacin ta zauna kusan yanzu yanzu ma sai da Allah ya sauke ga ina mata na zuwa masallaci ko da babu gayen da za a ƙara bari bai je masallaci ba ba ga bane kuna ganin gayi za su zauna ba su zuwa masallaci da su ne sahun gaba a wajen zuwa kuma su ne su na farko a wajen fitowa Allah ya sauke saboda gudun fitina ba za ba a sa tirare in za a je masallaci kuma ba a yin ado da kwalliya in za a je in za a je masallaci to malamai sun yi sabani a wannan bangaren shin yin sallar subahin wanne ne yafi a wani lokaci ne yafi shin ayi ta lokacin da rana ta dan haske dan fara fitowa ko kuma akwai duhu duhu maluman hanafiya suka ce yin sallah lokacin da dan haske dan fara ketowa kana ganin kana yi ka gane mutun yafi suka kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi cewa asfiru fil fajr fa innahu a'zamu lil ajri idan za ku sallar subahin to ku bari har rana har haske dan fare dan fitowa zaka yi gane ababe hanci dan abun nan ya dan leko domin yafi girma da da da, girman lada wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi amma dai mafi yayin jamhur kin malamin sun tafi akan cewa ai sallah duhun hasken alfijiri da da duhun dare suna haɗe akwai ɗan duhu duhu to wannan shine mafi a'ala suka kafa hujja da wannan da wannan da wannan hadisi na makaranta da ma sauran hadisi da zasu zo a nan gaba ina fatar mu fahimta daga ciki kuma abu na gaba shine ana ƙara karantar da mu gaugawa wajen tafiya sallah kai wasa kan mu yi wasa wajen tafiya yin yin wannan sallah الحديث السادس والأربعون أي من فهمت حديث كو حديثنا أربعين دشدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سامودك جابر بن عبد الله ألا يقارى ما سيردى قال يكيشيوا كان النبي صلى الله عليه وسلم شكبان هلتا النبي يكسنتي يصلي الظهر بالهاجرة منزن الله صلى الله عليه وسلم يكسنتي yana yin sallar azhar a lokacin da tsananin rana a lokacin da rana ta tsananta da safi shi da alhajira ina ba ta ba fahimta bayan rana ta dan karkata ai akwai zafi ko to wannan shi ake kira da alhajira manzon Allah yana yin sallah daga lokacin da rana ta karkata tsananin zafi saboda tsananin abin da saka ce alhajira saboda mutane na na gudu daga aiki saboda zafi kamar wannan lokacin kowa na aje aiki ya je ya dan nemi wuri ya labe saboda tsananin zafin to shine ma'ana alhajira ana kaurace ma aiki ko kun fahimta to irin wannan lokacin da rana ta yi zafi da ake tafiya pause to wannan lokacin annabin Allah yake yin sallar sallar azhar kaga in zamu yi wa kanmu adalci duka a ce kowa ya aje mantar a dawo ayi aiki da abinda manzon Allah ya karantar to ina jin da duka ba za a samu ba wata matsala ko ba wata ba wani saban da za a samu zaka ga da ikon Allah lokacin sallah yana yi duk garin nan ko ina za a kira sallah saboda lokaci yayi in dai za a tabba wannan Jabir dan Abdullahi ne sahabin annabi ne ya fi ka sanin annabi ya fi da sanin annabi ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka rayu da shi ba kuma annabin Allah ya karanta da shi zaka shi dalibi ne a makarantar manzon Allah kuma manzon Allah ya yayar da shi to ashe in zai fada karatu sa yafi yafi cancanta da mu doka mu yi aiki bisa da kai taka fa'inta ko kun bai ji karatu to yace annabin Allah yana sallah bil bil hajira lokacin da mutane suke kaurace ma aiki saboda tsananin tsananin zafi wal asr wash shams naqiyatun ko naqiyatun yana yin sallar azah al asr a lokacin rana naqiya tana safiya tana tana tana nan walau ma'ana bata fara alamar za ta yi za ta jajaja za ta dan koma ba shine safi naqiya tana tsaftatatta tana haska tana kallawa akwai haske gare ta bata kasu idan ta fara fara zaka ta sanya wani masara masara wani jajaja ko to ba shi bata fara wannan ba tana tsaftatattata bata canza ba wal maghriba idza wajabat yana yin sallar magriba ne lokacin da rana ta ta fadu shine idza wajabat ai Allah ya kawo na cikin Qur'ani ko da Allah ya zama wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah fadhkurullaha ko sai dan yake cewa fa iza wajabat junubuha idan ta fadu shine wajabat idan ta kwanta to idan ranar ta tawadu sai manzon Allah sallan yayi magariba ba a zancin a ce dizinazar ko kaza a rana tana faduwa kawai ba kada kaka damu da mantir je ka kira sallah je kai sallah ga lokacin sallah ya ya riga yayi wal isha ahyanan wa ahyanan to sallan lisha'i wani lokaci yake yin ta wani lokaci kuma ya jinkirta ta ahyanan yana wani lokaci yana gaugauta yin ta wani lokaci kuma ya jinkirta ta haka manzo Allah yake wani lokaci kamar annabin Allah bai da lokaci takamaime gashi na sallar isha wani lokaci ya jinkirta ta wani lokaci kuma ya gaggauta ya gaggauta yin ta idza ra'ahum ijtama'u ajjala in annabi ga mutane sun tattaru an hadu bakin masallaci ajjala sai ya gaggauta yin ta wa idza ra'ahum abta'u akhara in yaga kuma sun jinkirta basu zo ba sai annabin Allah iso yaga su yi tseko sai ya jinkirta sallar in yaga babu wanda fito zo masallaci yaga babu wanda ya fito sai ya jinkirta sallar sai al'umma ta fito amma in yazo ya isa ga mutane nan kawai sai a tada sallah domin yanzu in kana shiga cikin kauyuka mu abun zai baka mamaki da wasu masallacin ne na cikin garin nan idan aka yi sallar magariba ba sa ma tashi daga nan sai a zo a fake a zauna ana jima sai a ce kai kira muna ita to a gaggawa wata kiranta ta la hawla wala sun lokacin da bai yi ba za a wallahi alazim akwai masallaci ne diyawa garin ga suna sallah lokacin sallah bai yi ba kuma sallah guda biyu su fi kowace sallah matsala kun ga sallar la'asar da sallar isha'i garin gadi ana yin su lokaci bai yi ba kuma ya kamata a matsayin a matsayin muna musulmi to duka a fidda sarrai tsakani da Allah da su masu kiran kansu ahlus sunna da ba su ke akan wasu aqidu duka daban tunan duk ana yin ta kowa yarda sallar aiko da ɗan izalan da kowa ya yarda da yin ta to me zai hana a tsayu a tsaye da tsakani da Allah duk karatun da kuka yi tambaya menene hukuncin yin sallar lokacin da bai shiga ba ba ta yi ba ko to me zai ku me yasa kuke tinzira mutane akan su yi sallah lokacin da yi ba duk gaggawan ka fa ka zo da duniya dan ka bauta dan kai sallar nan fa dan dan ba dan ita ba Allah ba zai cika ba ba dan wannan sallar ba da Allah bai yi ka ba a duniya me ka zai duniya ita ce ta kawo ka yin duniya fa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun zawwaka duna naka bautawa Allah ne to me na gaggawa to annabin Allah ya kasance idan ya ga sahabbai sun taru alisha bayan hajar rana ya bace sai ya zo ya yi sallah in yan kuma sun jinkirta sun yi sun yi latti ba su fito ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya jinkirta baya saurin ta da sallah har kenan lokaci biyu yake sallah ko والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس annabin Allah ya kasance yana yin sallar sallar asuba a cikin duhun dare dare be sahiya bata waye ba kuma duhu be be yaye ba shine alghalas akwai duhun dare alfijiri yake to hasken alfijiri yake to kusa alfijiri kashi biyu ne akwai alfajrus sadiq kuma akwai alfajru alkazib to idan alfajrus sadiq yake to zaga hasken ya fito zaga yanayin ba ɗaya bane to idan alfajir ya keto to a wannan lokacin kuma akwai sauran duhun dare to a wannan lokacin manzo sallallahu alaihi yake yin sallata ta subahi ina fatan mun fahimta kun ga wannan hadisin ya tattara mana lokacin sallah guda nawa guda biyar baki daya azhar idan ta karkata rana ta dan karkata a lokacin da zafin ta yake kunar mutane har su aje aike su zo su huta dai kenan la'asar kuma ana yin ta ne lokacin da rana ta take na take naqiya safiya tana walau ma'ana duhu bai shigo ba magariba kuma idan rana ta ta fadu isha kuma wani lokaci annabi ya jinkirta wani lokaci ya gaggauta yanayin al'umma yake duba subahin kuma cikin duhun dare annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alfijir yake to amma akwai saura birshi-birshin duhun dare yake haɗawa sai sallar subahi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. A ƙarshen wannan muna fahimtar wani abu shi ne gaggawan yin sallar azahar, sai dai kuma wasu malumai suna kawo cewa ai hadisin Aba Hurairah ya gabata cewa annabin Allah ce idan shaddal harru fa abdiruhu bis salah idan tsar zafi ya tsananta to ku san abin nan ku ku abin nan kis abdiru ku sanya yasa da sallah ma'ana idan kuka ji zafin rana ma'ana lokacin ni yayi lokacin sallah idan rana ta duki kokwalan ku kanu wannan ku to yana cewa lokacin sallah ya zo fa inna shiddatar fa inna shiddatul harri min fihi jahannam yace saboda tsananin zafi da kuke ji ko wadannan na daga cikin nishi ko kuma awan jahannama Allah ya kare mu wannan hadisi muttafaqun alayhi eh wasu daga cikin sahabbai kamar da al-Imam Muslim ya kawo hadisin Habbab sun taba kawo ƙara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan saboda lokacin kusan Ramadan an fi zafi da yawa ko a Ramadan ana mi ana zafi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ka rangwanta muna salladan ta azhara dan samu dan canjin lokaci suka ce falam yashkina annabin Allah bai karba mana ba daga yin sallah a lokaci shi ne mafi girma mafi a'ala Allah ya dace da mu daga cikin abin da zamu doka a matsayin karatu a wannan hadisi shine gaugawa wajen yin sallah baki daya banda sallar waje sallah la isha'i ita ce ake dan jinkirtawa ita wani lokaci ana ana son ka gaggauta lokaci kuma ka bi amma dukkanin sallolin baki da su ake kai mi ka gaggauta yin su amma ita lisha dan ka tsekanta ta babu mi babu illa kuma kai sunna a dinga jirkita sallar isha wallahi sunnar annabi ce zamu zo mu gani abu na biyu mafifici abinda yafi al-afdal anna al-afdal fil isha'i at-ta'khir wannan hadisi yana karantar da mu mafi girman al'amari mafifici game da sallar isha shine a jinkirta ayi jinkiri kamar da hadisai da dama suka zo suna tabbatar da wannan abu na uku a cikin wannan hadisi yana karantar da mu in kana limami kana jagorantar al'umma to ka dinga dubin halayen mamunka daga cikin fikihul imama kakka zamanto limami sa kayanka mota wanda kai baka fahimtar in aljihunka da yauni za a yi dogon karatu in baka da kozala kuma gajerar sura kusa akwai wannan limaman in yana da kuɗi to za a ta karatu wannan zai zo shiga ta shahi biyar cikin sallah amma in bai da kodala summa nazar Allahu akbar summa adbara wastakbar Allahu akbar assalamu alaikum an kare a kai ba halin ka zaka duba ba halin al'umma zaka duba zaka dibi yanayin wanda suke suke biyin ka sallah a yanzu misali tsakani da Allah kuskure ne jan dogon karatu masallacin bakin kasuwa ba ga bane a ce masallaci ne na kana bada sallah bakin kasuwa sai ka zo kawai ka ja ka ce dole sai ka karanta suratul sajada ko za karanta za karanta mulk suratul mulk tabarakallazi ko ka karanta shahirin shahide shahi biyu haba wallahi za su za a ta orko nexion wanda ya baro kiliyat hankalin dinna can za a rasa ni a tsuma'anina yau shi karatu tsawaita karatu a cikin salabi ne mustahabi ne ba da aka kada wajen yin mustahabi a kore mi farilla don na tsawa cikin salabi ta ce farilla ce aka ina ba yi wa kaina shawara da ‘yan uwa limamai masu ba da sallah musamman hamsu salawat wallahi ku dinga kula a dinga dibin halin al'umma in masallacin makaranta ne kuna cikin makaranta wa kuwa ku ɗalibai ne in kuna so ku dinga sauke duk bakar kullum ba ruwan kowa da ku makaranta ce amma masallacin hanya kuna ba muta wanda wani zai sha maganin zahi ya zo masallaci ke kuma ka liƙe ka riƙe shi kana kai ma wani abun ba don Allah ba ma ake yi wallahi Allah ya gane bar irin wa'annan wasu ba don Allah ba ne suke yi don Allah wani na da tilawa ne kuma ya da amfani ka sanya ikhlasi kai dan Allah subhanahu wataala Allah ya dace da mu haka ana son ma liman ya dinga dimin mamu a halin mamu da suke bi sallah wani lokaci kaga kowa na cikin bonsanti ana cikin fara ana jin dadi sai a more qur'ani ka zo ka ji qur'ani ka ji ka ta eh karira alqur'ani kowa ya ji dadi kuma kaga ana cikin wani yanayi to sai dan takaita haka ne ko an gaji an yi aiki an gaje su misali kamar irin masallacin na manoma mutum ya wuni gona kuma ka zo ka rike shi shahi bi haba da Allah bin dalili mutum ya ta ya ciyo kasuwar ƙauye ya hayo to ita duk ta buge masa baya kaza ka ja dogo ma ya iya wala ya tsiku kawai kai iya abin da za su iya amilun nas ala qadri uqulihim ka mu'amalaci mutane iya gurgudan hankalin su yadda suke yi kaka tsananta musu nawa Allah bai tsananta musu ba Allah da kansa bai tsananta wa dan annabi Adam da kaza ka tsananta musu sannan kuma abu na na gaba da cikin fa'idar wannan hadisi na karantar da mu cewa ashe ita sallar subahin ana son a yi ta lokacin haske bai bayyana ba kwarai kuma akwai sauran duhu duhun dare abu na ƙarshe daga cikin fa'idar wannan hadisi ana karantar da mu halarta sallar jama'a ka dinga zuwa masallaci cikin mutane ana yin sallah da kai kakka zauna gida baka sallah cikin mutane kusa akwai musamman yan bariki kai wannan sai ka janye mai ka gani wallahi a gida ake sallah kai gida suke sallah an barike ba su take sallah ba sallaci ba kawai daga dama wasu ko da aka zo dokar corona suna so saboda su ke zuwa masallaci ma aiki ne sun sai yayi karaban sai kin titi ai wani mota za ta yi zakawa a samu accident ya buge sa kuma ya kare kuma ya zai ta wajen miso ya ya mota ta fadi da shi ya kare amma ko zuwa sallah bai yarda ba Allah ya sauke Allah ya raba da jahilci azan jahilci ya yi hauka wuyar magani jahilci musiba ce da ka zuwa sallah cikin jama'a abu ne wanda yake wajibi wannan hadisi yana karantar da mu musamman ma sallar jama'a kaga kace idan suka taru sai annabin Allah ya mi ya bada sallah idan suka jinkira musu zo ba sai manzon Allah ya mi ya jinkirta musu malaci alhadith as-sabi'u wal 40 hadisi na 40 na 47 أنا أبي من هال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي وعلى أبي برزة الأسلم يتيني دبابانا منذ وجن أبو أسلم أبو برزة الأسلم الله يكار مسيدا فقال له أبي بابانا يتيدشي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة يا النبي الله يكي سلر فرلا معنى أولي لكتاني النبي الله يكي ين سلر فرلا تنبياني ني mai ma'ana mai muhimmanci abin da ya kamata mu dinga mai da hankali abin da baka san baka sani ba cikin addini kaka ji kumiyar tambaya kuma ka tambaye wanda ka san zai karantar da kai tsakani da da Allah subhanahu wataala fa qala sai yace yusalli yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu ash-shamsu yace annabin Allah yana yin sallar alhajira wanda mutane suke kaurace ma aiki a wannan lokacin saboda tsananin zahi wanda kuke kiranta sallar farin sallar farko wace ce kenan azhar ina tadhadu ash-shams lokacin da rana ta karkata daga tsakiya yanzu idan ka diba midi rana tana ina tana tsakiya amma duba midi karan dalibin midi karan irin karan wani abu irin ko karan sai daga rana ta mi ta karkata to tana karkatawa lokacin sallar azhar kenan yayi wani ce a Allah kiyaye sallah midi taranci da Allah ko ƙarhe goma rana ta karkata sai mu sallar azhar wallahi ƙarhe goma na sai ta karkata sai mu yi azhar ba ruwan mu da waye muke ma wallahi kuma ga annabi ne ya karantar da haka in mun je kiyama muna dalili in an tambaye ku me yasa tambaye mu me yasa muka mu ce wallahi annabi ya karantar da mu shikenan wuce wurin kawai mun ba ji karatun shine kawai zaman kawai abinda zaka karau ka da dalili nayi sallah lokacin da dalili ai annabin Allah ne yayi wannan fa abu wannan zaka tambaya abi barza al-asri yaga tambaya kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba yace yana yin sallar al-jahira al-hajira afwan sallar azhar lokacin da rana ta karkata daga tsakiya wa yusalli al-asra kuma yana yin sallar al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina wash-shamsu hayya annabin Allah yana yin sallar al-asr bayan ya sallame ɗaya daga cikinmu zai koma gidansa a gefen madina ƙarshen garin madina kuma ya zo rana tana nan tsaye ba ta faɗi ba ba na ke don kage lokacin da ta fara ɗan una ta shiga ka bangare ka sai ce wani situ ma ƙala fil magariba ce amma na manta abin da manzan Allah ya faɗa game da sallar magariba game da sallar magariba kan na manta abin da manzan Allah ya faɗa kun ga wannan amana ilmiya abinda aka tambaye ka wanda baka sani ba in aka tambaye ka ce baka sani ba ba kunya bace ba aibi bane imamu malik alaihi alaihi rahmatullahi ke cewa ban sani ba shi ma ilimi ne kace baka sani ba kuma wallahi alazin yana karawa mutun kwarjini ko amma a shekaru duk tambayar da aka yi baka sai ka ba ta amsa ga mutu ai mai tambaya malam muhammad a tabe mutu fatawa bai san da ba amma ko sai shi take wai ke wai sai ta danke wai ke wai ya kasance kawai ka ce baka sani ka huta yo kai ne annabi kai Allah ya turo to baka sani ba shikenan baka sani ba hey kawai wata wadin ban sani ba shikenan amma a duk abin da aka tambaye ka sai ka ba da ansa Allah ya kada shirin dora kanka cikin jahannama Allah ya sauke domin yana da cikin alqawlu ala Allah bila ilm fadi game da alsha'anin Allah ba tare da ilimi ba to shi kuma ubangiji ya zargi wa'annan mutane Allah ce wala taqifu ma laysa laka bihi ilm duk abinda baka sani kaka tsayu ka baka fada akai kaka tsaya kace ka sani ban sani ba shikenan kawai ban sani ba kawai a wuce wurin shikenan Allah ya datar da mu sai yake cewa wa kana yustahabbu an yu'akhkhira min al-isha annabin Allah ya kasance yustahabbu yana son an yu'akhkhira min al-isha ya jinkirta sallar isha annabin Allah yana son jawaita jinkirta sallar isha allati tad'unaha atma wanda wake kiranta al'atama ma'anar al'atama shine wanda duhun dare ya shigo lokacin jan rana ya ya bace wannan ana lihin lokacin sallar isha kenan ko to yana yin sallar isha lokacin da jan rana ya bace baki daya duhun dare ya shigo sai ce wa kana yakr wa kana yakrahu an-nawma qablaha sai dai manzon Allah ya kyamaci yin barci gabanin magare ba annabi ya kyamaci yin yin kwana gabanin ai gabanin isha'i tsakanin magariba da annabin Allah ya kyamaci wannan a lokacin mutun yayin barci wal hadithu ba'da da kuma tsayawa labari tsayawa fada bayan sallar isha'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci kaimi kai kwana tsakanin magariba da isha'i kafin sallar isha'i to me yasa aka ce manzo Allah ya kiyamace yin sallah gabanin wannan lokaci na'am me fa'ida me yasa aka ce annabi ya saboda kada mutun yayi barci ya kasa yin sallar ita ishakin shine hikimar amma ba dan wani ai kasa kuma kasa akwai wasu da kike cewa wai wai kwana bayan la'asar talauci yake sawa kawai a ta hana mutane su more mutun ya gajera su ya huta amma sai a hana shi ba aya ko hadisi da tabbatar da wannan wallahi kawai kitabun ra'asi ne ko wannan cewa kai ba ce annabi ya hana ba fa cewa kai ya kyamaci ba ce manzo Allah na haba sai ga ta yakrahu yana kyamar mutun ya kwanta ya barci kafin salar al-isha'i saboda wala Allah ya kasance mutun ya barcin ya doke sai ya rasa samun sallah cikin jama'a ko kuma ya kasa ma yin ta gaba sai sai ya sai subahi an samu matsala kenan ko sai ce wal hadithu ba'daha da kuma yin zance bayanta shi ne tsayawa fada ana surutu surutun da nan malamai su tattauna to zuwa makaranta bayan isha'i wasu ka ce wannan ba sai an ce maka ba wajibi ne da gudu amma in dan a zo a daura ne a zauna shahi a daura shayi ana hira a dauko tashar wancan a aje a dauko tashar wancan a aje to manzo Allah ya kyamaci irin wannan zancin baya da amfani ko kun fahimta wa kana wa kana yantafilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajula jalisahu annabin Allah ya kasance yana gama yana ida sallar subahin lokacin da annabi yake ƙara sallar subahin mutun yana gane waye abokin zaman sa ma'ana kana fa'intar wani ne kusa gare ka amma idan aka zo cikin dare ana sallah lokacin ko sabon sallah da babu wuta ba lantarki ba banka ba clim duk babu energy babu wuta cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ake zawa duhu ke da kwaiko amma yanzu in kaje ka sanar cewa kaje kaje masallacin da za a tado sahabin annabi da ya rayu da manzon Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akai shi yaga masallacin annabi a yanzu to zai ce maka wani unguwa ce cikin aljanna wallahi saboda su ba su kai rayuwa a masallacin har tabo ke da kofa ba lokacin har tabo ke da koya a tabo wannan tabo har tabo ke da koya a masallacin manzon Allah sallallahu na sha fada cewa an masallacin annabi bai da warifi abinda aka sanya aka rihe shine kunnan itan da bino shine aka sanya aka rihe masallacin annabi sallallahu alaihi kuma anan aka yaye dalibai masu albarka suka kunkwadi ilimi mai tarin albarka da alkhairi ilimin da babu musu a cikin sa ba su damu da raddi wa juna ba da ta juna da hasadar juna karatu ake cikin kai amma mu yanzu ga komi kuma karatun ya kasa samuwa ba ga bane komi ga yana Allah ya dace da mu to manzo Allah yana yin sallar subahin lokacin da mutum yake in yi sallar ne kana gane waye waye abokinka waye yake tare da kai wa kana yaqra'u bis 60 ila 100 annabin Allah yake karanta a sallar subahin wani lokaci ya karanta daga aya 60 har 100 ma yana kai har 100 sallallahu alaihi wasallam Allah amma muka cewa shi ana so a dan tsawaita karatu a sallar to mu yanzu mutane wadan Kano ma da magi yayi mutane yawa in ga ce kai karanta aya 60 tab wai na ji yalla daga kai sai lahin dan kora kin ba mai sabaki bane shi ma ya gudu sai ba mutane ba su jurewa na sha ganin masallacin da za a zo a karanta shahi daya sai ka ji mutane suna cewa wai ka ce kiyamul lail ake amma ba abin da zai baka mamaki ko shine ho mutane suna iya zuwa mutun ya zo ya jira awa 12 kasuwa bai sai da komai kuma ya hakura ci gaba da zama kuma gobe ya dawo yazo kasuwa bai sai da komai ba awa 12 ba wanda yazo ko tayi balma cikin aljunsa ya kashe kuma ya ya ci gaba ina zaune kuma ba matsala kuma gobe zai iya dawowa ya zauna kuma a ci gaba da zaman ko mutun ya yarda ya je banki waje amsa kudi yayi awa uku yana jira awa hudu awa biyar cikin ke yana cikin layi ba kai gare shi ba Allah ya kartitin ne kudi yake jira amma bai iya hakurin sallar minti 15 da akwai masallacin da wasu mutane sun kaurace musu ba saboda limaman malin yana jan karatu ai annabi ma ya ce kada a tsananta to kai kuma sanar da a guji masallaci Allah ya sauke to ga dai manzo Allah ya qara'u ya ce kana ya qara'u bis 60 ila 100 yana karanta aya 60 har zuwa har zuwa 100 wannan sunna tana da wai tabakawa a wannan zamani sai da mu ce Allah shi ya hibuna daga cikin abin da zamu doka na fa'ida cikin wannan hadisi shine cewa yin sallah a cikin lokaci shine mafi girman al'amari sannan kuma manzal sallan yana yin sallah kowace a cikin farkon lokacin da bada sallar sallar isha sallar isha manzo Allah yana mi yana shinkirtawa sannan kuma an kamace yin barci gabanin sallar isha saboda kada kada sallah cikin jama'a ya kunce maka ko mutun ya bar lokacin da yake zababbe kusan kusan komi biyayi yayi komi ko ai ko kujera aka zo taro aka ce wannan kujeru ne biyayi ne to kowa ya fi son su haka sallah ma cikin lokaci kan matsayin BIB ce yanzu misalin tike in za a sallar tike BIB jika 20 to kaga wancan bai zo wace jika jika 10 ba ko jika 5 to kwatanta da jika 5 da jika da jika 20 da jika 10 wace ce babba to kaddara sai a ce wanda ya salla a farkon lokaci za a bashi misali lada miliyan 20 to kai kuma in ka salla a farkon lokaci na biyu za a baka lada miliyan 5 to wanne ne ya kamata ka nema a wata mutane ba sa ganewa kenan ko shi aka ce komi baka zan harko komi ka zan harko kawai ka zan shiga gaba musamman haraka a dinga ganin ka gaba gaba Allah ya dace da mu abu na gaba shine wannan hadisi yana karanta da mu cewa tsawai ana son wala a tsawaita karatu a sallar subahi a dinga tsawaita karatu a a sallar subahi in son samu sannan kuma yana karanta da mu har yau idan aka tambaye ka abin da baka sani ba to ka kama ba ka kai shi ka kama bakin ka kashi akan duk abin da aka tambaye ka baka da ilimi akan sa kun ga wannan fatawar harkar fatawa ni kasan abin yana ba mamaki ya kamata hukumar da yake mu kasan mu sai da mutar roƙon Allah ya shirye mu da shugabannin mu kuma Allah ya cusanya musu jin tsoron sa a cikin zuciya amma haraka addini ba abun a zo a gani bace wannan kasar yanzu ka misali bari ba ku misali guda biyu ba a huce ko wata nawa ne ba an an yi kokowa ta shugaban kasa shugaban kasa ya sanya wa ɗan kokowa kup aka sa miliyan nawa ne aka sanya wasu an dai sa kuɗi aka ne miliyan biyar 5 miliyan francs CFA 5 miliyan francs CFA da ƴan kokowa duk wanda ya ci wannan takobin ko mutum uku ne ake doka duk region wanda ya ci wannan kuftin za a bashi wannan miliyan biyar tsakaninku da Allah ku gaya min wanda shugaban ƙasa ne a Nijar ta aza musabaka ta alƙur'ani ya ce in ka ci zai baka miliyan ɗaya kuma a yi shi ofis a yi shi official abin a yi shi official a doka a teka dubi ba ta yi lesa ta take ɗaukawa mu yanzu duk musabakar da ake yi ba taɓa musabaka ba live and direct ba taɓa ba ƙasar nan ba taɓa musabaka ba live a ce gashi ana kai tsaye ana musabaka kuma ana wani cikin tele za ka iya kalla wallahi ban sani ba ne amma duk koko da ake live ake sata direct ake yin ta and direct ana yin ta kuna kallo amma ba taɓa musabaka ce kaga wannan ana nuna cewa ashe Qur'anin bai da muhimmanci a ƙasar mu wani abin ban haushi aka ce Niger kashi 99 bisa 100 menene musulmi ashe mafiya yawan ɗan Niger menene musulmi ne kuma galiban cikin ɗan Niger cikin kashi 100 kashi 75 cikin 100 suna aiki da layin Airtel haka ne kashi 75 na ɗan Niger suna aiki da mi layin Airtel to ita ma ta jima suna ta wannan sunna ta sanya kokowa ta sanya kuɗi amma fa irtal fa saboda munafikin ta ba taba sanya musabaka ba ta alqur'ani a ce wannan musabaka ce ta irtal ko an taba ba san ko abun bai zo akan ba ko wannan tunanin bai zo akan ku ba amma fa an sanya ma ɗan kokowa kuɗi su zo su yi kokowa za a ba su kuɗi kuma zo sun dauke wani za ta dauke wani ta tallata kowa ya kalla da wanda ke cikin gida da wanda yake waje amma musabaka sai dai ka a zo a yi reportage a sa cikin labaru shi ma ba a sanya shi daga harko harko sai zuwa ƙarshe a journal kin Niger za ka dauna a harkar addini sai zuwa ƙarshe ake sanyawa amma kaga kokowa in ana yi a wani farin cikin kanun labarun da ita ake somawa ya kamata kuma matasa da kuke karatun boko a nan gaba kusancewa addinin musulunci fa yana cikin halin haƙula ya ƙasan nan kuma ku ci gaba da karatun boko wala Allah nan da gaba Allah ya taimaka muna ku kasance ku ne shugabannin kasar ku kawo gyara a ciki amma dai wa'annan dai ko wa'annan dai ko sai dai abinda Allah yi sai dai mu tanye su da addu'a da kawunan mu baki daya Allah ya dace da mu ana ba ku sau lokaci lokacin ya minti hudu ya kamata mu yi da babin nan baki daya mu ji a gurguje al-hadith as-samin wal 40 ana ali radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah Allah ya kara masa da qala annabin Allah yana cewa yawmal khandaq aranar da aka yakin khandaq ghazatul ahzab raqo yakin da manzon Allah ya gina ya gina ramu bakin Madina mala Allahu quburahum annabi Allah ce Allah ya cika kaburransu wa buyutahum naran Allah ya cika kaburransu da huta kuma ya cika ya cika gidansu da huta tai suwaye kafirai kama shagaluna an salati alwusta hatta ghabat ash-shams kamar yadda suka shagaltar da mu game da yin sallar la'asar har rana ta fadu an zo yaqin khandaq ne kafirai su dauki hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai har suka manta da sallar la'asar sai da rana ta fara suka tuna ba su la'asar ba sai annabin Allah ya ce ma la Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ya cika kaburran su da huta kuma Allah ya cika gidajen su da huta kama shaghaluna 'anis salati al-wusta kamar yadda suka shagaltar da mu da yin sallah ta tsakiya hatta ghabat ash-shams hasa da rana ta fadu wa fi lafdhin li muslim aw li lafzi na imamu muslim annabi Allah ya ce shaghaluna 'anis salati al-wusta صلاه العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء manzala yake cewa imam suke cewa adabi ya ce shaghaluna an salati alwusta sun shagaltar da mu game da sallar ta tsakiya ita ce sallar la'asar thumma sallaha sannan annabin Allah ya sallace ta bainal maghrib wal isha tsakanin lokacin sallar magriba da lokacin isha'i sai da ake magriba sai suka lokaci ai aka zo magriba aka tuna ba ai sallar sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallace ta walahu ana abdullah bin mas'ud qala habasa al-mushrikuuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun tsare annabin Allah sallallahu alaihi wasallam an salati al-asr game da yin sallar asr hatta ihmarat ash-shamsu aw isfarrat sida rana tai ja ko tai yalo faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace shagaluna anis salati alwusta sun shagaltar da mu game da yin sallar la'asar ta tsakiya mala Allahu ajwafahum Allah ya cika jikinsu da da da, da huta wa quburahum da kuma kaburran su naran auhasha Allahu auhasha Allahu ajwafahum wa quburahum nara wa Allah subhanahu wa ta'ala watan ya ya ya tattara wuta ya kona jikunansu da kuma kaburransu baki daya wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin yin sallar sallar la'asar a cikin a cikin lokaci ashe sallar la'asar ce salatul wusta wanda Allah ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanit sallar la'asar da yawa cikin sahaba ne suka ce ba mu san ita ce sallar wusta ba da Allah da manzon Allah ya Allah ya umarni a kiyaye ta sai da manzo Allah yake cewa shagaluna anis salati liwusta salati al-asr so ce ashe wannan sallah da Allah ya ce mu kiyaye ta yace sallah ta mi sallah asr da ka sallar asr ba karamar sallah bace tana cikin mafi girman sallah masu tsada a wannan lokacin ana tafiya da aiki dan annabi adam wajen wajen Allah subhanahu wata'ala ina fatar mun fahimta hadisi na karshe a cikin babin ko al-hadisi tasi wal 40 ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء منزن الله صلى الله عليه وسلم يا جنكرتين سلر إشاء هدري يده شين أعتم النبي يا جنكرت سلر الإشاء هدري يده فخرج عمر سي عمر الخطاب يفتو فقال سيتي الصلاة يا رسول الله يا النبي الله لوكتين سلا يا يا النبي الله رقد النساء والصبيان har mata da yara sun fara barci fakharaja waras wa ra'suhu yaqturu sai annabin Allah ya fito kansa yana tararar ruwa ya kula yana cewa laula an ashqa ala ummati ba dan da nake jin tsoron ba da tsanantawa al'ummata aw ala nasi ko na tsanantawa mutane baki daya la amartuhum bi hadhihi as-salati hadhihi as-sa'a annabin Allah ce da na umarci mutane da yin yin sallah a wannan lokaci wannan sallar isha da su yi ta a wannan lokaci kun bayyana karatun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin gida bai fito ba mata sun fara barci dare ya shigo duhun dare ya shiga sai Umar dan Khattab yazo ce ya annabin Allah lokacin sallah yayi har mata da yara ba sa iya jurewa sun fara yin sun fara yin barci sai manzo Allah sallallahu yayi wanka sai ya fito da ya fito kansa yana tararar yana tararar ruwa yana cewa ba dan jin tsoron na tsananta ba ya kasance na tsananta wa al'umma ta musamman ma ɗan demil da zamu zo nan gaba ai mutane za su zo nan gaba annabi ce da na umarci al'umma ta dinga yin sallar isha ya irin tsakiyar dare kenan ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka a cikin karatun da muka yi kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna kaga ashe ana fa'inta wannan hadisin cewa jinkirta sallar isha'i shine mafi soyuwa a cikin a cikin addini jinkirta ta ake yi shine mafi a'la sannan kuma annal mashaqqata tusabbibu at-taysir tsanantawa abinda zai zama to tsanani to yana jayo tsanani yana jayo sauki a cikin addini kaga gujin kada a tsananta ga ce ayita a dan jayo ta ayita daga baya Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya alkhairi a cikin karatun da muka yi kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna anan ya kamata mu kwana sai wani sati in Allah subhanahu wataala ya yarda wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh